ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na lahadi a yau muna sha ɗaya ga wata na jumadan ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin riyadu salihin bayan mun kammala babi na 245 wanda yake magana akan wasu nau'uka ko kuma dangin kalan addu'o'in da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi yau za mu dasa akan babi na 246 mala yace babu karamatin awliya wa fadlihim wannan babi zai mana bayani akan abin da ya shahi karamomi na waliyai sannan kuma wa fadlihim da irin falala da su waliyai suke da a sati da ya gabata mun ji dan bayani takaitacce akan abin da ya shahi wajibcin imani da irin waɗannan karamomi sannan kuma iya daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a dole ne ka yarda cewa lalle akwai waliyai kuma suna da karamomi kuma suna da irin nasu falala to amma zai zamanto an kayyade shi da abubuwan da suke da alaka da addini don haka a wannan babi sai na ga littafin da dama an karantar da shi a nan sai a sake yin bita ko kuma a yi maimaicin abin da aka ambata littafin alwajizu fi aqidati as-salaf as-salih kenan da izinin Allah za mu ji abin da malam ya ambata a nan wanda takaitaccen bayani ne akan aqidar ahlus sunna wal jamaa dan ka gane cewa dukkan al'amura kaga yanzu wanda bai sani ba sai ce ai ahlus sunna ba su ma yarda da waliyai ba a mun yarda akwai waliyai sannan kuma sai ya ce ahlus sunna ai ba su wasan ba su yarda ba da abin da yake karama ta waliyai a duka wannan mun yi imani da shi iya daga cikin ma aqida ce mu a wajen mu shi ne mali ya ce a tasdiku bi karamatil auliya gaskanta karamomi na waliyai ya ce wa min usuli aqidati salafi salihi ahlu sunnati wal jama'a iya daga cikin tushen aqida ta maza magabata na kwarai wanda su ne ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da jama'a ta musulmi ya ce iya daga cikin musulkinsu a tasdiku bi karamatin auliya gaskanta duk abin da yake da alaƙa da karama ta waliyai ya ce wahiya wannan karama ta waliyai kuma ita ce ma kad yujrihi Allah ta'ala ala aidi ba'd almu'minina almuttaqina as-salihina almuttabi'ina li hadiyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace shine irin kalan wasu abubuwa da Allah yake gudanar da su akan hannun wasu daga cikin masu imani masu tsoron Allah nagartattun mutane mabiya game da shiryarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace min khawariqil adat na daga cikin abubuwan da sun sabawa yau da gobe ba a saba ganin su ba sai wani abu zai faru wanda yanda yana nuni akan cewa karama ce yace ikraman lahum ubangiji subhanahu wataala ne yake ba su yake zartar da wannan abin a hannunsu saboda karrama wannan bayi sannan kuma wa izharan li fadlihim kuma a bayyana irin fallan da Allah ya musu sai ma ce kama dalla ala zalika alkitabu was sunnatu wal ijma' kamar yadda abin da ya nuni akan haka qur'ani ya yi nuni akan haka lalle akwai karama ta waliyai sannan kuma sunna ta tabbatar sannan ijma'in malamai ya tabbatar da haka sai malam ya fara da alkitab littafin Allah kenan sai ce Allah subhanahu wataala yana ambata cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah yake cewa zalika huwal fawzul azim ala Allah ce ku saurara inna awliya Allah lalle waliyan Allah masoya Allah la haufun alaihim babu wani tsoro a gare su a tattare da su babu wani tsoro sai tsoron ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma wala hum yahzanuna waɗannan bayin ba sa yin wani abu wanda yake da bakin ciki nan la khawfun alaihim babu tsoro a gare su game da inda za su tafi wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba akan abin da suka bari a nan gidan duniya saboda Allah ya tawalla salihin to waɗannan waliyan na Allah su wane ne kamar ka tambayi Allah Allah sai ce maka allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala me imani shine mutum ya ɗauki dukkan wani abin da zai zamanto kariya ya kare shi daga azabar Allah subhanahu wataala idan Allah ya ce ayi za ka yi in ya ce a bari za ka bari wannan shine imani sannan kuma duk abin da yake da alaka da gaibiyat kaga ce akai arkanul iman rukunnan imani sai aka fara da mu imani da Allah subhanahu wataala saboda gaskantawa ne za ka yi ba dole ba ne sai idan ka ya gani sannan ka ga imani da mala'iku shi ma yana ciki imani da ranar lahira yana ciki za ka samu tsawar suke da alaka da zuciya ne kai tsaye ko ka gaskanta ko kuma ka karyata in ka gaskanta ka yi imani in ka karyata kuma ka yi ka butulcewa Allah ka kafircewa Allah subhanahu wataala to waɗannan masu imani su ne waɗanda suka yi imani waliyai su ne masu imani masu tsoron Allah shi yasa ai mala a bayan yake cewa Allah yana gudanar da wannan abin a hannun wasu daga cikin mummunai almuttaqina salihina almuttabi'ina li hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam ashe kaga dole ne akan waliyi a ga tsoron Allah karara a ga cewa lalle mutum ne mai kiyaye dokokin Allah ba zama tuma kana wasa da sallah kana wasa da kaza abin da ya shahi amana babu abin da ya shahi kaza babu abin da ya shahi kaza babu kuma a ce suwaye waliyai ka ce kai ne a sahun gaba a'a ashe alama ta walitaka tana tabbata imani da Allah sannan kuma tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokar Allah duk abinda Allah ya haramta mai dashi gehe abinda Allah ya ce a yi ka sa shi gabanka ya zama to shi zaka aikata to wannan alama daga cikin cewa kai waliyin Allah ne sai Allah ya ce waɗannan bayin nawa lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishiri tun a nan gidan duniya saboda duk mutumin da ya imani da Allah yake tsoron Allah yana cikin wata nagartacciyar rayuwar da babu wanda ya san halin da yake ciki sai shi lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah haka kuma sanar albushri gobe kiyama saboda Allah zai kai su zuwa ga dacewa da rahamar shi sai yake cewa la tabdila li kalimatillah kalmomin Allah babu canji a kansu yanda Allah ya ambata alƙawalin Allah gaskiya ne yau ka yi imani da Allah ka kiyaye dokokin Allah to kana cikin waliyan Allah ba naɗi ba ne ba ba wani zai naɗa ka ba sannan ko ba gado ba ne ba gada za ka yi ba bal inda ma cewa kawai imani da Allah tsoron Allah wanda shine shine sharadi na zaman towa wali dukkan mutumin da bai kiyaye waɗannan abubuwa guda kuma wannan imanin da wannan tsoron Allah yana nan akan doron shari'ar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ashe wanda zai ce a ni ina da wasu hanyoyin da nake amso shari'a ni ma a talaka min Allah al-awamir kan rusuli to kaga wannan kwata kwata bai da alaka da abin da shahi waliyu ko ta kusa ko ta nesa innama huwa aduwullah makiyin Allah ne ba waliyin Allah bane ba kuma waliyi sai dai zama waliyu shaitan amma ba waliyun lahi ba ba ba ba masoyin Allah ba sai dai zama to masoyin shaitan saboda babu yadda za a yi walitaka ta samu gindin zama tankarkar sai a kan umarnin Allah subhanahu wata'ala da bayanan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam duk mutumin da ya kiyaye babu ruwan Allah da cewa wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce duk mutumin da ya imani ba a ce ba dan gidan suwa ne ba a ce wani ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa man ta'akhkhara bihi man ta'akhkhara bihi wa amaluhu duk mutumin da aikin shi yasa shi nawa zuwa ga Allah a wannan dangantaka shi ba za ta sare da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ashe ba ruwan Allah da cewa kai dan gidan wale ne ko kai tsatson wale ne ko kaza ne ko kaza ne kuma da ya hoto a cikin bayanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karara yace ya banu fihim ya banu kaza ya banu kinana ya banu abdi mana ya banu wane ne yace anqizu anfusakum minan nari la ughni ankum min allahi shay'a yace ku fanshi kanku daga gidan wuta ni ba zan iya yi muku komai a wajen Allah ba idan muku imani ba idan muku aikin kirki ba yau to dan mi a yau wani zai nada kai shi kuma ya nada zurriya shi gaba daya cewa a matsayin shi shahide ne da mai wankekke ne sun mulkakan sai dai shi ya rika gafarta ma wasu ma kai wannan tabbas daga kaji shi in dai ka karanta shari'a kana sauraron karatu ka san ba tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane sai dai zaman tafarkin wa tafarkin shaidan sai dai zaman tafarkin shaidan tabbas kaga ashe ka'ida ta zaman tuwa waliyi shine me mutum ya ji tsoron Allah sannan kuma ya zaman to yayi imani da Allah subhanahu wataala malam ya kara da cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa hadisin zai zo a cikin karatun littafin riyadus salihin Allah manzon Allah ke cewa inna Allah inna Allah qala Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yayi huto na huto yayi kiyayya da masoyina da waliyina inji Allah faqad azantu bil harbi hakika wannan mutumin na shelanta yaki na yi declaration yaki tsakanin ni da shi kaga ba labari ya zaka yaki da Allah baka isa ba tabbas tuni ka fadi malika ta walakin li ahli sunnati wal jama'ati dawabi'ul shar'iyya fi tasdiq al karamat yanzu magana karamin waliya ke magana ba to kaga yanzu dai mun ji ya ake mutum ya zama to waliyin Allah ko yawa kai ma a yau in ka dage ka jajirce zaka zama to daga cikin auliyaullah waliyan ubangiji imanin ka da Allah sannan kuma tsoron Allah ka wannan shine abin da zai gadar maka da wannan malai ce amma ahlus sunna wal jamaa suna da irin dawabit shar'iyya ka'idodi wanda suke kan doron bayan shari'a fi tasdiqil karamat a wajen gaskanta karamar waliyai ba kowane shaci faɗi za a zo a faɗi ba ka ce ai wannan karama ce ta waliyai a ya ce wa laisa kullu amrin khariqin lil adati yakunu karama ba kowane al'amari da ka gani ba ya sha bamban da abin da aka saba ake gani yau da gobe ka kira shi da suna karama a'a ya ce bal bari dai kad yakunu istidrajan zai iya yiwa ya zama to istidraji ne me istidraji shine talala mutum maballaci ne yana aikata ayyuka na saban Allah iya san ran shi amma kuma kaga yana wasu abubuwa waɗanda sun saba ma yau da gobe misali kaga yana taya cikin iska ko kuma misali kaga yayi wasu wasu kalan bayanai da kiran aljannu kaga wasu abubuwa sun tabbata kaga wannan ba za ka kira shi da suna ba karama ba za ka kira shi da suna karama sai dai nadama eh zai zama nadama akan shi kuma istidrajan ne Allah subhanahu wataala zai mushi talala ne yanzu kaga misali manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin dajjal ko yake cewa ya amuru sama fatumdir zai umurci sama cewa ta iruwa ta iruwa kaga wannan kharibul lil ada abu ne ya saba ma yau da gobe da aka saba kawai zaka wuce cewa sama iruwa kawai ta iruwa to kaga wannan abin da yake hannun shi wani abu ne kharibul lil ada amma kuma a daidai lokacin da istidraji ta lalace ubangiji yawa shi dajjal din sannan kuma da dukkan wanda zai imani da shi ya ce ai gashi nan ya ce masa wata iruwa wata iruwa saka kuma zai tado da mutum daga cikin kabarin shi ya ce ma sama tsaye da ruwa ta tsaida ya ce ma kasa ta hutar da tsirrai ta hutar da tsirrai wanda duka istidraji ne kaga a zahiri aka gansu zaka ga kamar mu khariqul lil ada amma ba karama bace ba amma ba miwa ba karama bace ba malik ya ce wa aw yadkhul fiha aw yadkhul fiha ma laysa minha aw yudkhal fiha ma laysa minha ko kuma a shigar a cikin abin da ke karama abin da ba karamar bane ba mina sha'wazati na daga abubuwa abin da ya shahi tsubbace-tsubbace ko kuma abin da ya shahi sha'waza irin awon da wannan yan bori suke yi wa a'mali sahara da irin ayyuka na bokaye wa shayatin da irin ayyuka na shaidanu wa dajjalin da ayyuka na makaryata dujalai duka za ka same su gasunan daban-daban wani sha'waza ce wani aikin sihiri ne wani aikin shaidan ne kaji misali ka tun karo ta jiha kaji jiha tana magana amma baka ga komi kaga wanda khaliqul lil ne amma da aikin waye aikin shedan ne ko kuma ayyukan sihiri ko kuma wanda suke kawai su tsantsan makaryata ne sun kware sun goge a ƙarya in suka same ka sai su tararraba maka abubuwa alhali ba haka nan bane malai ce wal farqu wadihun bainal karamat aw bainal karamati wa sha'waza yace ho bambancin a hili yake tsakanin abin da ke karama ta waliyai wanda muka yi imani da shi tsaka da kuma abin da yake na sha'awaza irin ayyuka suke na shedanu kaga misali ayyukan kafirci ake amma kuma wasu abubuwa na mamaki suna bayyana ba mamaki bane ba yanzu wanda suke sihiri kaga suna irin waɗannan abubuwa sai ga mutum yana wasu abubuwa na mamaki wanda kuma wannan abubuwan da yake da su ne ma yake kafafa yake buga gaba a matsayin cewa wa gafa malami wanda yake masidratul muntaha al'ali shi kuma kahuri ne saboda ayyuka ne ke na sihiri ayyuka na shirka ga Allah Allah kiyaye malace fal karamatu idan aka ce maka karama yace min Allah daga Allah take wa sababuha at-taqwa wa ta'a sababin da yake kawo karama shine tsoron Allah da da'a ga Allah subhanahu wataala wal amal salih da aiki na kirki kaga can daga cikin tabi'ai wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan uwaisul qarni wazalla da yake ba da labarin shi kaga anan umar yake tambaye shi wai menene abin da ya kai ka zuwa ga samun wannan matsayi yake cewa kana barral liwalidatihi biyayya ne yake yi makura ga mahaifiyar shi Allah sai arzuta shi da addu'a amsasa duk in ka je maka addu'a kawai an kare daga ya ce Allah wani ame kaza kawai an kare kaga meye ake al'amala salih aiki da kirki yayi ba kawai zama bai na ya ce aishi shine kaza ko kuma zuriyar shi ne sune kaza malaka wahiya mukhtassatun wannan karama ta ke banta bi ahli istiqamati wad din ga mutanen da suke da istiqama da addini me istiqama shine tsayuwa da kahuwa da jajircewa akan abin da yake addini duk abin da yake dokar Allah ce to za a same ka kana tsaya kai istiqama kenan kaga wannan tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi kamun wasiyya yace kul amantu billahi thumma istaqim kace kai imani da Allah sannan ka kahu ka tsayu ka jajirce akan ayyukan da suke na addini ne kaga ashe wannan abun shi yake tabbatar mutum da abin da yake karama malai ce qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa almuttaquna ai waɗanda suke da'awar cewa a dalilin daukan dawainiyar ɗakin Ka'aba da shayar da alhazzi a wancan lokaci na baya suna da wancan ai su ne waliyan Allah Allah ce a makanu auliya in auliya'u illa almuttaqun waɗanda suke waliyan Allah su ne masu tsoron Allah ba kasance wani dan gidan su wane ne ko na fito daga fami kaza ko kuma dan wane ne da sauransu wannan ba a abin da ya shahi buga gaba da shi a wajen Allah subhanahu wataala abin da za ka yi kafafa da shi a wajen Allah shine tsoron Allah subhanahu wataala wannan shine karama amma sha'awaza yace mina shaytan daga shaytan yake sihirin ne ayyukan shaidan wanda suke addajjalin inna yace wa sababuha al-a'malul kufriyya sababin ta sune ayyuka na kafirci wal ma'asi da fa da ayyuka na sabo wal fusuq wal fujur da fasikanci da fajiranci yace wa hiya mukhtassatun bi ahli ad-dalalati wal bid'ah wannan kuma ya kebanci ma'abuta bata da waɗanda suke yan bid'a sai ka je wajen mutumin da ake ga malamin addini ne sai baka wuridi ka kira aljanna ana yi ko ba yi ana yi a ce maka kabari sai karfe ukun dare da rabi da minti bakwai sai ka huto ka hau saman turmi ka huto tsirara aihuwar mahaifi yadda mahaifi ka ta ahe ka riƙa kira kaza sunan kaza sunan kaza sunan kaza dam da ya ilu haka ka ya ilu wane ne kaza kana cikin wannan kiran har su bayyana kuma malami ne zai baka wannan to kaga duk in kaga irin wannan aikin aiki na shaidan ko a ce abu kaza ai babu shi a waje kaza sai ce to bari a sa aje a kawo shi kaga wannan khariqul lil ada kuma suna da suna irin wannan abu har mutun ka ga yana malami yana takama da irin wannan abu Allah kiyaye to duk in kaga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a hannun mutumin da bai kula da addini ba to kawai wannan mutumin ba karama bace ba gare shi nadama ce gare shi Allah yake cewa wa inna shayatina sani cewa su shaydanu la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum fa in ata'tumuhum fa innakum mushrikun fa innakum la mushrikun yake cewa shaydanu suna wa'ayi zuwa ga majibuntan lamarin su shaydan sai yazo ya shige mushi cikin al'amari sai kaga cewa ruhanai gare shi na addini babu ruhani na addini mushriki ne kawai aiki yake da shaydanu aiki yake da shaydanu ba wani ruhani a ce wai ai shiyar aljannu amma a musulunci suke suna suna su suke mushi aiki aiki mai suke maka aiki ɗaya ne kawai ku yi alƙawalin kafirci kai ka kafirce wa Allah su su biya maka bukatanka eh shi ne kawai Allah ke ta ya ma'ashar aljinni qad istaktartu min al-ins Allah zai ce wa shaydanu kun yawaita mabiya a cikin aljannu a cikin mutane sai shaidanu su ba da amsan cewa istamta a ba'aduna bi ba'adun wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana ai shashin mu ya muru da shashi sai zo ma mutun ka'ida shaidaru kenan su maka ka'ida su baka wasu irin nasu ka'idodi dole ka kiyaye su in ka kiyaye su kuma za su biya maka bukatarka duk lokacin da wata matsala ta so ka kira su kuma za su amsa maka da haka kana zaune sai a ce maka ga abu kaza ana sabki abubuwa kai wannan khariqul lil ada amma ko ba karama bace ba sha'waza ne sha'waza ne yake cewa la yujadiluna Allah yace za su la yujadilukum za su muku jayayya wa in ata'tumuhum in kuka musu biyayya innakum la mushrikun tabbas kuma kun zama mushrikai kaga lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cikin farkon da'awa da shi da mutanen garin Makka Allah sabkar mishi innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun yace da ku da waɗanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba gaba ɗayan ku tarkace ne da makamashi na kama na wutar jahannama bayan manzon Allah gama wannan bayanin sai ɗaya daga cikin mutanen mutanen garin Makka hezo sai ya ce a yau haka ne kenan mala'iku ma su ma ƴan wutan ne kenan annabawan da ake bautawa kenan su ma ƴan wutan ne kaga wannan shedani ne yayi wa'ayi zuwa gare shi dan mi li yujadilukum dan su muku jayayya kawai shine Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'atun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun hazwa karshen ayoyi kenan dai ala ai idan ka ce kaga sha'awaza wannan yana tabbata ne da mutum yana saban Allah iya sarran shi bai kula da sallah ba ba ruwan shi da kiyaye dokar Allah yana bauta ma wani Allah kuma kaga wasu abubuwan mamaki waɗanda ba saba gani ba sun gudana a hannun shi to wannan iblis ne shedan ne daga cikin shedanu malai cewa ahlus sunnati wal jama'ati yace kaga ahlus sunna wal jama'a la yufaddiluna al awliya al anbiya ba sa fifita waliyi akan annabi yanzu zaka samu yan bid'a suna yi a ce maka wannan waliyin ya ma hi karhin annabi kaza wannan wani irin shankali ne annabin Allah malai ce bal inna nabiyyan inna nabiyyan wa'idan indahum khairun min jami'il awliya yace ahlus sunna a wajen su annabi guda ɗaya tak ya fi duwan wali da ake a duniya kowa yi inda ba annabi bane ba to annabi ɗaya yi shi kuma da shine aqida na kirki da su annabawa su ne Allah ya zaba ya fifita su ya hudda su a cikin sauran mutane ya ba su annabta da haka babu yanda za a ce ga wani wali ya zo ya wuce annabi a babu shi in yana so ya zama wali to dole bi annabi in ku bi annabi ba to shi shedani ne shedani ne ka'ida ita ce mutun ya bi annabin da Allah ya yi to za a ce ai ga wani wali ayyama ya zo ya wuce ma annabi suna buga misali da Khidir alaihi salam khidir in ka karanta gaba ɗaya maganganu ka haɗa su gaba ɗaya maganganun da suke da inganci shine khidir annabin Allah ne ba waliyin Allah bane annabi ne ba waliyi bane da haka an mushi wa'ayi da wani umarni na daban amma annabi Musa alaihi salatu wassalam wani wa'ayi na daban sai ka maka labarin khidir da annabi Musa ai gashi annabi Musa ya ce kaza bai san kaza ba shi kuma wannan waliyi ne ya sani a babu wannan annabi gaba yake da dukkan wani wanda yake an sunan wali shi ne malaka ce anan to su ahlus sunna daga cikin abin da suka yi imani da shi sun yi imani cewa annabi ɗaya yahi annaba yahi yahi waliye gaba ki daya sanan wala yuquluna fi ahadin min al-awliya ko ba sa wuce gona da iri akan ɗaya daga cikin waliye ko ya tabbata misali waliyi ne ko sha'ruhu wa rabbuhu shi da ubangijin shi kai ma so ake ka samu ƙoƙari da bautan Allah wanda za ka zama tobi nagartacce a wajen Ubangijinka ba ku zo ku tare mashi bada sunanci ai waliyi ne da haka to kuma bari ku ɗosani irin naku rabu daga ciki kuma wace maka ma waliyi ne wace ma waliyi ne naɗi na son zuciya shi ma a naɗa wannan a naɗa wannan kuma abu ya zama gado ta gane ba addini ba addinin musulunci ba mulkin gargajiya ba ne ba a ce in babanka ya mutu kai za ka zo a kawai magana ce ta mi ta imani lokacin da mazala salasa laifar duniya ba aka tora matsayin shugaba abubakar amma tare da ce aliyu yana gasuwa ne gasuwa duka suna da saboda mulkin addini ba mulki wani irin nami na gargajiya to da ka babu yadda za a ce ai wannan shi tsokan shi gaba ɗaya wankakku ne ba wannan a cikin musulunci ga ɗan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ta yi wuta yana cewa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma qala la asima al-yawma min amri allahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya samau aqli'i wa aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amr wastawat al-judi wa qila bu'dan lil-qawmi zalimin ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك كاغا دم النبي الله النبي نوح كما النبي نوح a cikin annabawan ma kuma iya cikin ulul azmi minar rusuli ulul azmi minar rusuli wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza to annabi nuh yana cikin su aka aka ce mushi wannan dan naka innahu amalun ghayru salih aka ce kan ma ka tambaya akan shi shi a karan kai shi aikin banza ne haka Allah ya ce Allah ya hallakar da wannan ɗan uban kuma ya nemi gafara wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ubangiji ina neman kariya daga gare ka a kan in roƙe ka abinda ban da ilimi a kan shi wa illa tagfirli wa tarhamni in baka gafarta mu kamar rahama ya Allah akun min al min jahilin min khasirin zan zama to daga cikin asararru haka haka annabin Allah ya addu'a ka duba ga yadda waɗannan bayan Allah suka zama bayan Allah da gaske amma yau wani sai ce ai kawai ya yahe wa mutane yanzu akwai irin tararrukan da ake sai a ce an yahe wa mutane an yahe wa addinin Allah ya zama kayan wasa saboda wasu na ga cewa su suke da ruwa da tsaki suke da wuka suke da nama a hannunsu sai abinda suka ga dama za su dambara za su kwada shi yadda suka ga dama alhali ba haka da bane ba addinin lillah addinin Allah ne ya aiko da manzan Allah saboda ya bayani aka sabkar da Qur'ani saboda ga irin hanyar da za a bi shike ne kuma haikar da wani ya wasa da kai to shi da malai ce yana daga cikin aqida ta ahlus sunna cewa lalle ahlus sunna ba sa azarbabiya wuce gona da iri akan abin da ya shafi lamarin waliyai ko da waliyin ne eh waliyin Allah ne ya tabbata waliyin ne to amma ko ba a ce maka ba kai ka zo ka bige akan shi bautan Allah aka saka ba bauta ba wannan waliyin ba ba bauta ba wannan waliyin ba kuma shi ma a karan kai shi inda ya tabbata waliyin ne wallahi irin abubuwan da ake yi a da sunan cewa ne waliyi ne ana mai kaza ana mai kaza wallahi ba zai yarda ba wai su karni ya labarin shi kasance bacewa bat barin mutane ne saboda kada fitinu kuma haka zaka samu mutane kirki haka suke kai cikin magabata akwai wanda ko majalisin karatu ya kafa in ya ga abun ya hayyaka ya zama wani abu daban wallahi sai sauya gari sai sauya gari ba taron mutane ake ma ba da abin da za su ba shi ba ke ba kai da zuciyarka da ubangijin kuma Allah sami a cikin zuciyarka Allah ya sa abin da ke cikin zuciyarka kakka zo zamanto ka musu abin da suke so kuma kai kaje ka zamanto kana da matsala tsakaninka da ubangijinka ba har ka ga abin ya zama kamar wani abin abin iftihari ko abin jijji da kai ko abin nuna isa ko abin nuna cewa kaza ba haka nan bane ba tukhlis niyyataka lillah ka tsarkake aikinka duk wanda zaka yi wallahi kar ka yarda wani ruduwa ya shige ka kaga wannan annabin Allah ne amma ga abin da yake cewa wa illa taghfirli wa tarhamni akum min khasirin zan zama turu ga cikin asarar annabin Allah matar shishi annabi nu annabi nu alayhi salatu wassalam yar wuta ce matar annabi lutu yar wuta ce ba kawai ba aka hawan da shi ke na ce ai ita tun da matar waliyi wani ne ko shehi wani magana ta riga ta gari sai hannun jari ya tashi zai mutane za su rika zauwa daga gari ruka daga kasashe ana ana zuwa ana ana ana ana tula mata kasa ana kawo hadaya addinin Allah ba kayan wasa bane ba kayan wasa bane ba wani society bane da wani baban kai kafa ka ce kowa bari ku zo ku gada abinda aka ci gaba da tatsan nan ku ci gaba da tatsan wallahi ba haka ne bane addinin Allah tsoron Allah ne addinin Allah bautan Allah ne addinin Allah yi dan Allah ne duk lokacin da ka kauce waɗannan abin wallahi kowa ya kai ba ruwan Allah da kai kowa ne da kai kaga Allah ta yi wa daraba Allahu masalan ko daraba Allah masal lil ladina kafaru imra'at nu'in wa imra'at lut sai ce kana ta tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila dkhula an-nar ma'a ad-dakhilin za a ce Allah ya ce suna karkashin igiyar auren bayinmu nagartattun bayi Allah sai da tabbatar da mutane kirki ne annabi nuhu annabi nuhu amma waɗannan matattakin nasa da suka fanɗare wa Allah wannan abin bai hana su shiga wuta ba Allah ce waƙila da hulan nara ma'ad dakhili za ce su shiga wuta tare da masu shiga to yau da Allah abu nawa ake da suna addini da sunan cewa wannan ai waliyi ne ko shehi ne ko kaza ne yana da maga cewa kamar dokokin addini duk su ba su ake ba ko ne kaga kaca kaca kaga a ƙarƙirar shi da suna matan su sa mesh kuma da sunan wai su ne matan manyan ta sa mesh ta yi ado ta sa kaya matsa jikinta ta hutu da wannan mayahi na rena addini kuma ana ga wannan aiwa wani abu ne ba saboda su ana gama kamar wannan shari'a wani karanta aya a ce kaza a karanta hadisi a ce kaza duk ko shafa su sun wuce wannan wajen su hawas ne su hawas ne su kebantattu kebantattu ne matsala ce mai girma wallahi duk wanda zai bauta wa Allah ya tsaya bauta wa Allah akan tsarin karantarwar annabin da Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam kaka yarda wani dan kamun iska ya rika maka wasa kaka yarda maka wasa addinin ka shine gatan ka shine mutuncin ka shine darajar ka da kimar ka a nan duniya da gobe kiyama kuma yi dai ake in aka baje ka ta hilahira ka tafi ba ce a ashe suwa ne ba su gane ba bar a sake komo a dizim sai sai a babu wannan daurul awwal ne aka buga ka tafi a bai bai Allah kiyaye ka tafi gida Allah kiyaye Allah shirye da mu kuma wallahi ya ta'adda saboda fitintunu daga sanan yanzu ka duba wannan wannan magana da ake na na hadin hadin hadin gambiza da hadin renin renin addinin Allah kuna maganar cewa wai ku ga Muhammada ba su manzo Allah amma a baki kuma an jima ana faɗa ma ƙarya ne ake ƙarya ne ake inda da gaske ne yaushe musulmi zai zo kirista ƙala ƙato ɗan ƙur'aniyun wanda bai ma yarda da hadisi ba kwata-kwata da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙar tijjaniya ɗan ɗariƙar ƙadiliya wa'azu ai haɗuwa guda wai za a kafa kwamiti na da'awa da'awa zuwa ina sai da zuwa a ta'i da'awa a ta ina kirista ya zagi allah allah ke zagi ba haka manzala sallallahu alaihi yake cewa Allah mai girma da buwa yace ibnu adam yashtumuni dan adam yana zagina yana jingina muni da yana jingina muni mata yana zagin Allah wai da shi zaka zo ka hadu wai ka wai a wai yanzu duk wannan kontra ahlus sunna ne ka makara baka iya faɗa da gaskiya ba magana ta yin sunna kowa da kowa ne bane ba ko sukin ne ko ba sukin bane ba ita gaskiya ita ke nuna ɗabi'a baka iya faɗa da gaskiya ka kai labari wahala kake kuma zaka kaskanta ka tozarta ka walakanta kuma ya bayyana yanzu zaman da aka yi da mallawan bai bayyana ba ya bayyana an wuto sai kame kame ake an rasa yadda za a yi laqanahum darsan lan yansawu abada wallahi ya ba su darasin da har su bar duniya musa mace wani darasin kuma ɗabi'a ce ta gaskiya duk wanda zai rufu da gaskiya to yana tare da abin yana tare da ubangiji amma ka zo kama hayaniya ya zama kai kariya sai dai kawai zama za a kara maka mikro ka rika hira yawa wannan kuma daban ka wasu tattalin ya kaza da abin da aka yi da abin da ba a yi ba duk dai ka kafa hankalinsu yadda kai kake so ka ci gaba da ka ci gaba da jansu da tatsansu yadda ga dama wannan kuma abu ne daban da haka iya daga cikin aƙidar ahlus sunna ba sa wuce gona da iri akan lamarin waliyai kuma sun yarda akwai waliyai amma wani al'amari tsakanin bawa da ubangiji shi kai wa kai kai ma mi zai hana kai mi zai hana kai mi kake jira Allah ce maka allazina amanu wa kanu yattaqun ka kiyaye zaka zama to daga cikin waliyan Allah ba sai an gada ba ba sai an gada ba ba wanda ya ce sai an gada kawai in kayi ne Allah yi da kai in baka yi ba ba ruwan Allah da kai shi ne malai ce wala ya'taqiduna annahum yamlikuna darran kuma ahlus sunna ba su yi ba a cikin aqidar su ba su kudurta cewa bai wani wali yana yana mallake da wani abu dake na cutarwa inda sun mallaki cutarwa su cutar da mu mana duk ga mu ba mu imani da su ba su cutar da mu ba za su iya ba wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an illa masha Allah babu su mallaki komi ba la cutarwa wala amfanarwa duka a hannun Allah yake wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi in ya ruface ka da ba daɗi ba wanda isa ya yi maka in Allah ya ruface ka da wani abu na alheri ko ba wanda isa ya kawar da shi duk abin da za a yi da makircin da za a yi na kawar da shi ɗin ashe wai kurangar da za ta kai ka zuwa ga alheri na ubangiji ne ake ƙara shi hudu maka ita da aka alu suna ba su yarda ba cewa wai wani wali yana ɗauke da wani abin da yake na cutarwa au nafa'an li ghairihim ko kuma amfanarwa ga wani su kai bal hasali ba su ma iya mallakan makansu ya za a yi mallakan ma wani shi bai hana kan shi ba yau in cikin shi ya kada da gudu zai zai mataki ba abinda zai hana yau yana masassara ba abinda zai hana wannan karre da ake ji na jiki da wannan abubuwa na rashin lahiya same shi ba abinda zai hana bai mallaka bai iya hana kan shi bai ya cutu abinda Allah ya rubuta mushi shine abinda zai same shi dan me zaka zo ka bige akan shi shi mi gare shi zai maka bai da komi ba wani na Allah ya ajje hankali shi bauta wa Allah ya wani da Allah lahiya in ko bai yi ba ya tafi akan wannan tsarin wallahi ya shiga uku Allah kiyaye duk iya daga cikin kalubalen da ke fuskantar al'umma da kuma irin dama bayanin da shi iblis yayi la aqudanna lahum siratal mustaqim sai na zauna musu sama hanyar tafarkin madinaci ta kowace hanya summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin kuma kai ke faruwa yau wannan a cikin farfaje wanda suka ce sun musulunci musulman ne amma ka duba irin kalubale ne yawa mutum ya ta'adda Allah shirye da shi malaka to qala Allah ta'ala Allah ke cewa Allah yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas ashe duk wanda kaga ya fito a manzo Allah ne zabe shi da haka babu wani waliyin da za a zo a ce ya taka annabi ya wuce bai isa ba ko wane ne shi malaka to ahlus sunnati yash'aduna bi anna fi dunya sihran wa sahara kuma ahalus sunna sun yarda lalle a nan duniya akwai sihiri akwai masu yin sihiri akwai sihiri akwai masu yin sihiri sannan kuma bi annahu minhu ma yu'athiru haqqan akwai abin da yake iya yin tasiri da ganin daman ubangiji a sihirin yayi tasiri da gaske kuma wa minhu ma huwa ghayru haqiqi akwai wanda kuma sihirin ba ma sihiri bane ake yi innama huwa mujarradu takhayyul dubaru ne ake yi dan awawantar da hankalinka shi Allah ya ce falamma jaa as-saharatu kaga lokacin da sihiri suka zo kenan ya tabbata akwai masu yin akwai masu yin sihiri sannan kuma Allah ya ce waja'u bi sihrin azim kaga shi ya tabbata ana iya yin ana iya sihiri Allah ce sun zo da sihiri mai girma suwa saharatu fir'aun waɗanda fir'auna ya harhada a matsayin su kalubalanci annabi Musa alayhi salatu wasalam fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا زور سندا su ko sun zo da ɗan ƙanƙana wasu igiyoyin su suka suka rika jefa suka zama to macijiya ko kuma a wani wuri Allah ke cewa yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai aka ya juyar da idanunsu aka kamar maciji ne suna tahiya al'aidi Allah ce waja'u bi sihrin azim to kaga kenan ana iya sihiri yayi tasiri sannan kuma za a samu mai yin sihirin duka wannan wani abu ne wanda yake addini ya san da shi amma ko bai yarda da shi ba bai yarda da shi ba saboda ai a yau daga cikin matsalolin da ake samu sai a ce yau ai yayi abin kuma yayi yau wace maka da bai ba sai ce maka ai an yi kaza kuma yayi to dan yayin ba shi yake nuna cewa abin daidai ne haramun ne kuma kafirci ne sihiri kafirci ne Allah ya ce walakin na shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra sun butulce sun kafirce suna karantar da mutane sai yace illa annahum la yaduruna ahadan illa bi idnillah ka sani cewa duk yadda wani mai sihiri zai abinda zai abinda kaga ya same ka to Allah ya rubuta abinda zai same ka ne bi mashi'ati wa taqdirihi mashi'ar ubangiji da kadartawa ubangiji shine zai tabbatar da wannan amma kai gaban wani a wai fushinta shi ce ko iyawar shi ko shi ke kadarta abubuwa bai saba kawai ka'ida ce ta ubangiji da ya ba dan adam irin wannan dama a cikin rayuwa a ga waye zai kyautata a karan kanshi waye zai murna a karan kanshi kuma Allah ya kama kowane hujja qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah kaga ba wanda zai cutu sai da izinin Allah malici wa man i'taqada bi anna as-sihra yadurru aw yanfa'u bi ghairi idnillah faqad kafara wanda ya kudurta cewa ai ga wani gagarumin boka ai shi an kare kawai karshe ne a duk abin da ya yi yana yin tasiri ba da izinin Allah ba to wannan kuma kafirci ne bai isa ba abin da kaga yayi yayi tasirin to da izinin Allah ne damar da Allah ya bai wa dan adam ko ya ko ya hau daidai ko kuma ya fandare wa daidai shi sa aka aiko da manzanni su yi da'awa ai kira a bayyana mutane ga abin da ke gaskiya wanda kuma ya bi abin da yake na ƙarya kuma wannan ruwan shi sannan kuma man i'taqada ibahatahu wajaba qatluhu duk mutumin da ya kudirce a zuciyar shi cewa ai ya halatta ai sihiri to wannan mutumin in ana shari'ar Allah ya wajaba a kashe shi ya wajaba a kashe shi li anna almuslimina ajma'u ala tahrimihi yace wasahiru alladhi fi sihrihi من من الأعمال الكفرية يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه duk mutumin da yake aikin sihiri da ayyuka na kafirci wannan mutumin yustatab za a nema ya tuba wani ka tuba fa in taba in ya tuba to halas wa illa in kuma iya duribat unquhu za a bige wuyan shi haddu sahir al-darbatu bis-sayf haddin boka ko mai sihiri ko mai tsubbu a kama shi yana aiki na sihiri haddin shi a addinance za a sauke wuyan shi ne kawai malai cewa ahlus sunnati wal jama'a yu'minuna bi anna al-hasada wal 'ayna haqqun wa annaha tusibu al-ibad idha arada Allah ta'ala zalika kaga duk iya daga cikin abin da yake da alaka da ni abubuwan da zaka ga wani sun dauke su a matsayin karama alhali ba karama bace ba sihiri yake yi sai a ce ai karama ce gare shi ba karama bane sihiri ne yake yi daga ya ka wajibin mutum mai imani ya bambance tsakanin abin da ke karama da abin da ke sihiri me ma'aunin da zaka bambance shine sai ka duba rayuwar wannan mutum yana kiyaye dokokin Allah yana kaza yana kaza yana kaza to alama ce sannan kuma wannan abin na karama da Allah bashi shi da ubangiji shi ubangiji ne karrama shi da wannan ba wani abin takama bane ba ko ya nuna mutane cewa shi ai Allah bai kaza babu wannan inda za a samu irin wannan wannan wannan jijji da kan kaga ai da an same shi a wajen usul qarni amma ba samu ba samu ba boye kai shi yake ya tasattar yana boye kai shi a wajen mutane amma yanzu kuma wani abin da ake so ma a gwada mutane saboda a gane iya fadin irin abin da kake da na abin da ya shahi sihirce sihirce ko tsubbace tsubbace kuma da wannan abin za a kawo hujja akan ce ai wannan malami ne ko kuma waliyi ne ko shehi ne ko kaza ne ko kaza ne malai ce iya daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa sun yi imani bi annal hasada wal aina kambin baka akwai shi akwai wasu daga cikin bayan Allah Allah ya sa a sama idanunsu da halishansu in ya kalli abu ya tanka ya kayatar da shi ya burge shi ya kalla da idan shi bace tabarakallah ba ko ma sha Allah la quwwata illa billah ko ya bai da bakin shi to da izinin Allah abin yana isa matsala yana isa matsala to kar wani ya fito da sunan karama shi duk abin da ya kalla ya ma baki an ƙari zai iya yiwuwa daga cikin bayan Allah akwai wanda Allah ya musu wannan abu halitta ce halitta ce Allah yake da akan wasu daga cikin bayan shi shi ne abinda bahaushe yake cewa maita abinda bahaushe yake cewa maita hassada kambin baka kambin ido to addini bai so ba a gane waye ke da waye bai da kawai sai aka ba da karantarwa daya duk abin da ka kalla ko waye kai in ya burge ka ka ce masha Allah la quwwata illa billah ko ka ce tabarakallah shine bahaushe yace tabarakallah tabarakallah tabarakallah Allah sa albarka masha Allah la quwwata illa billah to wannan abin shi zai karya da izin Allah zai karya wannan kambin bakan ko kambin ido ko da akwai shi tare da kai da majahilci ne a ce wannan wai gidansu mayu ne ko wani wannan jahilci ne jahilci ne karara ko ba addini ba bai da alaka da addini abinda addini sai shi ne Allah za ya samu ko ba wani abin da ake gada zai zama to a gida guda Allah ma wani wannan abin to ba su a san waye ke da kawai karantar addini duk abin da ka kalla ka tanka to ka ce masha Allah la quwwata illa billah malai cewa annaha tusibul ibad wannan abin yana iya zaman towa ya samu bayi idza arada Allah zalika amma idan Allah kadarta ba bal innaha qad taqtulul mahsud bal zai iya kaiwa matakin da ya zaman to sababin mutuwar ma abin da aka ma'asara ko kuma abin da aka mishi wannan magana wace yace kuma iya daga cikin aqida ahlus sunna wa kama yu'minuna bi wujubi ta'awudh billahi tabaaraka wa ta'ala min sharri al-hasad wal 'ayn kuma kamar yadda daga cikin aqida ahlus sunna kaga ta bangaren da ya shahi kariya iya daga cikin abin da ake samun matsala mutumin da yake tsoron kaza zai ji a bashi abubuwan kariya ko ya kawo ya kafa a cikin ɗakin shi ko ya binne a cikin gidan shi ko ya binne a shagon shi ko ya binne a cikin abin da ya shayi kazan shi to waɗannan abubuwa na neman kariya wajibi ne ka nemi kariya amma da irin abin da addini ya yarda za ka nemi kariya a wajen Allah ne daga sharrin mai hasada daga sharrin mai kambin baka Allah ke cewa min sharri hasidin idan hasad Allah ka kare daga sharrin mai hasada a lokacin da ya hasada shi ta motsa mushi shi Allah yake cewa wani wuri wa in kada wa in ka wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun ai ya kai matakin da da idanunsu za su iya zama tuwa sababin da za su kayar da kai amma face kariya ta ubangiji subhanahu wataala a gare ka da ka nemi kariya a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-aynu haqqun al-aynu haqqun kambin baka gaskiya ne zai iya samun mutum kenan dan ya samu ba shekin na cewa wannan karama ce akan wani kenan iya da kyau mu bambanta waɗannan abubuwa ka zama to mutum wayayye a addinance haka zama to ba kauye ki dawo bi wanda kawai sai da akai da kai mutum ya zo ya rika ya rika moruwa da jibinka kuma sannan babban matsalar ya raba ka da Allah Allah kiyaye malai cewa ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bi anna Allah khalaqa shayatinal jinn ahalu suna sun yi iman da cewa Allah ya halicci shaidanu a cikin aljannu to wasu wisuli bani adama suna sanya wa dan adam wasu wasi sannan kuma suna kawo shi irin abubuwa waɗanda suke za su rika rikitar da shi to sai ka nemi Allah ya kare ka daga sharri wa mai sharri a me yake ci a can ƙarshen sautu nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Allah ya kare ka daga cikin wannan sharrin mai wasuwasi a cikin zukatan mutane shine mai shedanu a cikin aljannu Allah ya kare ka daga su kenan duka yana yiwa ya zo ya faru ga dan adam to dan ya faru ba yana nuna ba akan cewa wanda ya maka wannan abin karama ce gare shi a'a ba inda ba cewa wani shedanci ne akan ka malice wa min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa at-tasdiq ya daga cikin abin da ya shahi yin imani game da aqida ta ahlus sunna wal jamaa at-tasdiq bil firasati as-sadiqati lis-salihin al-muttaqin wa hiya haqqun abin da ya shahi firasa kenan abin waɗannan abubuwan da muka saurara kaɗan daga cikin abubuwan da mutum musulmi zai yi amfani da su wajen abin da ya shahi karamomi na wali na waliyai ka san wane ne waliyin sannan kuma ka san me ake cewa ita karama a karan kanta sannan karama ba a takara da ita a ce muku a ce muku ai ku bari ku gani bari in gwada muku kaza to wannan yana nuna cewa shedanci ne ba karama bace ba to wannan abuwa suna da yawa wanda malai ambata anan amma bi zan qadri kifaya malai ce babu karamatil awliya'i wa fadlihim babu yana magana akan falala karamomi na waliyai sannan kuma irin falalar da su waliyai suke da sai ce qala Allah ta'ala Allah ke cewa ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وانا بيانا كانت يا جباتا سنأك مريم عليها السلام قال تعالى الله كتا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تقول لك همزة أنا insha Allah kenan sai mu tashi farkon ita wannan aya ta biyu a cikin wannan babi kenan ala'ai manufar waɗannan bayanai shine mutum musulmi ya waye shi bautan Allah Allah ake bauta ma ba wani ake bauta ma duk wani wanda kaga yana da girma girman shi tsakanin shi da ubangiji shi yawwa kar ya kwashe kai sa ka wani abin da za ku je gaban Allah nan kana ga girman shi ne ko to wallahi sai ka kamo shi zaka zo gaban Allah da shi kana tsine mishi na tsine maka kakka yarda kai wasa dama ce guda ɗaya tak daga ta wuce an gani Allah na tarra makarantar da ayyuka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah